أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم قدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواسي قرب الأقدابي فريد دهري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعدفي بنظرة تاتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله Allah ya jiyo mana cikin shekara wanda ake ambatan sayyidina wa maulana rasulullah abinda nake nufi da ambatan manzo Allah lokaci ne wanda ko mutum ya sani ko bai sani ba sahabban annabi suke ƙara ɗaukaka da samun daraja saboda su suka taimaki manzan Allah wajen isar da sako saboda haka in ka ɗauki manzala a ƙur'ani ne to ka ɗauke shi akan ainihin abin da ake bukata wajen isa matuka idan ka fahimci manzala sallallahu fahimtar manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan marhala Allahumma sai dai kowa da irin fahimtarsa ne, amma mu malamanmu sun sanar da mu, manzala shi ne ƙur'ani. Manzala shi ne alƙur'ani, kuma Ubangiji ya gaskata mu, wa kulli shay'in a hasainahu fi imamin mubin wa kulli shay'in fassalnahu kuma tafsilan ne komi da ka sani annabi muhammadu saboda haka lokaci ne wanda ake cirgada a kan sayidina rasulullah lokaci ne kuma da ake neman abin da baka iya sanin sannan ba shine rahama wannan rahamar manzo Allah lokaci ne wanda ake neman gane wane ne kofan Allah annabi Muhammad shine kofar Allah lokaci ne wanda ake neman mutum ya natsu cikin lamarinsa ya tara lokacinsa tun daga nisfu sha'ban an canza tsarin duniya da baki daya dama tsarin Allah ne dama tsarin Allah ne canza duniya duk shekara ana mata sabon zubi da sabon wa'inda za su rike ta da abubuwan da za a yi a wannan watan ake nisfu sha'ban ake saukar da dukkan komai bayan ƙasa daga cikin baitul izzati Allah yake saukar da komai daga lauhul mahfuzi zuwa baitul izzati sannan kuma a zo a tabbatar da abin da za a tabbatar ranar lailatul qadari a yi stamping ya zama doka kenan wannan shine duk abubuwan da aka yi a doka ba za ka ga an zartar lokaci guda ba sai an yi masa kwaskwarima bi ma'ana yamhu Allah ma ya sha wa isbit wa inda hu umul kitab umul kitab manzo Allah ne
al-mahawi kitabul mahawi manzo Allah ne duk sayyidina rasulullahi ne to idan mu muna magana a cikin ishta muna magana a zahiri da daɗini ne ba zawahirul ayati bane ba doron zawahirul ayati bane a'a saboda mun yi karatun wajen waɗanda suka nakalto karatun a wajen waɗanda suka nakalto har in ka haɗa shi siyasa bin sahabban manzo Allah wannan shine karatu da nakali a samu littafin da aka yi magana akan manzo Allah kamar ishfa ba a duniya ba a samu littafin da aka yi magana akan manzo Allah kamar ishfa na kalibiyar ba ba a samu ba an yi littattafai sifiloli amma bai tare ya sami irin yadda wannan ya samu ba saboda wallafa dalil da mutaqaddim walau anna mabkaha bakaitu sababatan bi suda shafaitu nafsa qabla tamajjudi walakin baqatta bi fahiyya li buka buka wa qultu al fadalu lil mutaqaddim domin mai ishta ya Allah ya yi shi ne a ƙarni na biyar shekara kusan ɗari tara kenan to a yanzu wannan abin da ya kawo a kan manzala in kana son ka ga manzala in kana son ka kama ka kama matakin yadda za ka gane annabi muhammadu to ka sai da ashifa tare da kai idan ko ka kuskure to ba za ka iya bawa manzan Allah haƙƙinsa ba haƙƙin mazala ba za a iya ba ana kwatantawa ne amma ba wanda ya isa ba wa manzo Allah haƙƙinsa saboda Allah abin da yake akan manzo Allah laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya muku kyauta ma'ana Allah ya mana kyauta ma'ana Allah ya mana gori laqad manna Allahu 'alal mu'minina laqad Allah ya ce, Man Allah wa ilmumina iz ba sa fihim rasulan min anfusihim ya tabu alayhi ayat Man Allah wa ilmumina iz ba sa fihim rasulan min anfusihim Allah ya mana kyauta saboda ya turo annabi a cikin ma'ana an yi mana kyautan annabi Muhammadu ba mu sani ba saboda da mun san waye annabi Muhammadu to da duk wani rikici da ake fama da ba wanda zai iya domin komi na Allah fa na annabi Muhammadu komi na Allah na annabi Muhammadu babu wani gida da za ka shiga sama ko ƙasa in ba annabi a ciki suna abin Allah bai taɓa ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kaga kofan Allah ne ashe manzo Allah shine kofan Allah ba za ka shiga kofan Allah ba kuwa sai ta hanyar manzo Allah kenan duk mutumin da yake ganin zai iya saduwa da Allah ko ba annabi ya kake gani sunan shi ya tarmaliya da yasa kuma ƙarya yake yi ba zai iya ba saboda manzala shine nabiyur rahmati shine rahimun harisun alaikum ra'ufur rahimun shine wanda Allah ya ba shi wannan sifofi manzala ne to abin da aka tara mana wallahi abin da za mu iya kokari ɗaya ne kacal kana son ka san annabi amsar shine ne eh ina son in san annabi don kana son ka san annabi Muhammadu Allah ya jona ka da bayan Allah salihai ka karbi tsarika amma inda haka ba wa ta gangani kun san abin da ke cewa wa ta gangani kun san wasan kura to haka mutum yake idan Allah yana son ka da alhairi to dai sada ka da masoya annabi son annabi kuma shi ya fi komi a cikin rayuwar duniya shi ya fi komi a cikin rayuwar lahira domin matuƙar mutum bai so annabi ba wallahi ko kana yawo da ɗakin tsada a kanka wallahi ba za ku sau ba za a sau ba za ka tashi lafiya da Allah ko ka je kanka ya yanke dan sujudi akan ɗakin ƙara wallahi ba za ku zauna da Allah lafiya ba ma dama ba ka yi riko da manzon Allah ba ashe manzo Allah in kana son ka amfana da shi in kana son ka amfana da shi duniyan wa ukhran in kana son ka amfana da shi manzo Allah shine asalul asali shine asalul asali duk wani magana ka bar shi huwa kullu minhu kullu batanan wa zahiran in kana son ka gane waye mazalla huwal kullu komi naka daga Allah mazalla huwal kullu shine komi naka minhul kullu komi kuma daga wajen annabi yake badanan wa zahiran da wanda ka sani da wanda baka sani ba badanan wa zahira da wanda ka sani da wanda ka sani ba wa bahari siyani kogin wani ba annabi ba malana fihi mashrab ba sai mun sha ruwan ba ba mu da bukata a kan ruwan ba malana fihi mashrab ba sai mun sha ruwan ba ashe idan mutum ya fahimta to anan zaka gane waye sayyidina maulana Rasulullah. Idan mutum ya gane ba wani abin da za ka shiga annabi sai da salati. Da salati ake samun manzala. Salati. Ina ma a cikin salatin da za ka yi ka samu manzala, Allah ya baka huduri. Ka halarto ka annaka bayne ka annahu bayne yadayka. an tarawu ka annahu bayna yadayka kaga kana salati wa manzo Allah kaman ga annabi ne a gaban ka kaga yadda Allah zai maka wani saurin dauyi a yanke maka abubuwa tun kana shiga babu tahayyuli har sai ka zo kuma babu tazahuri sai ka gane ina ma wanda suka rike annabi Muhammadu su san annabin a sanin cewa ya cancanci a san shi ya cancanci a yi masa godiya mun gode maka ya rasulallah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka da halittar duniya duk da su zalunci kansu su zo wajenka wa kai ya rasulallah fastaghfirullah suka nemi gafara a gabanka wasu gafar lahumun rasul kai kuma ka sa baki kai manzona sallallahu alaihi wasallama habibin habibin ka sa baki lawajadullah tawwabur rahima Allah ya ce duk halittar duniya gaba ɗaya zai yafe musu bai damu ba ƙofar nan ana iya shiganta ana iya shiga kullum wa nahnu naluju fi babihi muna shiga kofar sa shiga kofar manzo Allah shine idraki ka fahimci waye manzo Allah zaka iya shiga baka san ma ka shiga ba ina ya in ta jaka sai a saka daga cikin bayan Allah masu yawan salatu wa annabi ina ya in ta jaka jibril alaihi salatu wassalam ya ga ya manzo Allah ya ce ya Muhammadu, abshir ka yi bishara, ƙalin nawo, subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ya ce gaya maka, man salla alaika, duk wanda ya maka salati, sallallahu alaihi, in ya maka salati ɗaya, Allah zai maka salati, Allah zai ma wannan bawan salati. Maza Allah ya ce, Jibril ya yi ya gaya min haka, sai jibrilu ya ce man salla alaika idan wanda ya ma salati sallallahu alaika Allah zai- sallallahu alaihi Allah zai masa salati shi ma sai manzo Allah ya ce wa hukka ya cancanta liman salla alaihi rabbuna duk wanda Allah ya masa salati la tamassuhun nara wuta ba za ta shafe shi ba balle ya shiga salati ɗaya idan Allah ya azurta mutum da salati to me kuke gani wa hukka manzo Allah ya ce ya cancanta liman salla alaihi rabbuna idan Allah ya maka salati Allah ya azibuka bin nari to Allah fa yayi alƙawarin ba zai kona ka da wuta ba salati ɗaya salati ɗaya ne wannan ya mai salati biyu ya mai goma ya mai ɗari ya mai dubu ya mai dubu goma a cikin mazajen ɗariƙa akwai wanda kowane rana yana salati miliyan ɗaya a cikin mazajen ɗariƙa akwai wanda kowane ranar duniya ba salati Allahumma salli ala Muhammadin salli ba salati fati yana salatin fati miliyan ɗaya a kowane rana kuma ba ɗaya ba to jama'a ta yaya za ka haɗa jarinka da jarinsa zai yi ba zai yi ba wannan ya kamata ashe sai mu gane dukkan babobin rahama Allah ya buɗe shi ne don annabi Muhammad dukkan babi na rahama Allah ya buɗe shi ne don annabi Muhammad annabi Muhammad ne to jama'a lokaci yayi mu ƙara bunƙasa cikin turgaɗa na son annabi Muhammad domin wanda suka zaburar da mu suka haukatar da mu muka ƙara son manzo Allah to wanda suke ta zagin mu Allah ya sa muka so annabi suna zagin mu muna ci gaba da son annabi lokaci yayi mu ƙara fahimtar abin da zamu mu kama annabi sosai in da ka yi shi da wasa yanzu ka gane shi baya daga bara zuwa bara duk maulidi duk azumin muna yin astaghfirullah kwana goma muna hada adadi wannan daga bara zuwa yanzu dan Allah dan annabi duk mai sauran hankali ya san kasan akwai tashin hankali a cikinta duk mai sauran hankali ya sani sai har ƙaramin mahaukaci ya san ƙasan akwai tashin hankali amma da muka lizinci istighfari ya kuka gani na sha faɗa ƙasan tana hannun 'yan ɗariƙa ne amanan da iyayenmu suka tafi suka bari kenan mu ne mutum ɗaya baya bacci kamar yadda zai tsaya yana tunkuɗe bala'i kawai ku kuna bacci shi yana tunkuɗe muku bala'i aikinsa kenan ya yarda a haɗu a lahira amma bai damu da rayuwar duniya ba ba bacci ba jin daɗi ba wani abu amma ya ɗauki wannan nauyin da suka koma ga Allah waye ya kamata a haɗu a haɗa kai a ɗauki wannan nauyin mu ne saboda mu ne ‘ya'yan ɗariƙa wanda aka koya mana irin wannan aiki. Mu ne muke yi ba don kuɗi ba, mu ne muke yi don zatin Allah. Mu ne muke yi don zatin Allah. Wannan ko mutum ya yarda ko bai yarda ba abin har ya zamo jinin jikinmu. Saboda yin haka, to wannan shi ne ya kamata mu sake tunkara duk wanda ya ga zaben nan ai ana ganin cewa za a yi tashin hankali ba kaɗan ba ko na kana nan ya nuna maka yaro ya tuttura ya tsoho a shara amma ina jin an kashe mutane a kano watakila da su kai ɗari ba ko hamsin ba mu ji labarin hakan ba wanda kuma za ka kamar garin zai kama da wuta addu'a ce ko kuna ganin zuzurutun gwamnati ne addu'a ne to haka ƙasan in mun ci gaba da wannan addu'ar billahi azimi ana tsokanan Allah an tsokani Allah da yawa saboda man adali waliyan faqad azatu bil harbi an tsokani Allah an yi an fassaranta alqur'ani yadda aka ga dama a watan Ramadan in ta zo kan kawai sai ka ji an ce shehu tijani Allah yake nufi dan dariƙa ake nufi aka yi ta kafutarwa aka yi ta kafutarwa in qur'ani yana sharqu mai fassara yana garbu an yi wannan a watan Ramadana aka yi ta tsokanan Allah da sunan tafsiri tafsiri da sunan tafsiri wannan an yi kuma kowa ya ji a jikin shi to wannan zamanin kamar daga bara an samu sauƙin wasu abubuwa kafirtarwa ya yi kaɗan ba cika kafirtar da mutane ba bai yi kamar ba kamar dai sauran baya ba sai dai ko a ƙauye amma ba su samu hakan ba kaga an samu sauƙi to yanzu abin da Allah ya yi mana zamaninmu ne lokacinmu ne mu ne ya kamata mu kafa soyayyar annabi a cikin zukatan mutane in mun kafa soyayyar annabi a cikin zuciyar mutane ina tabbatar muku billahi azimi wanda ba sa cikin musulunci masu sai sun shiga dalili ai waɗanda aka turo su ɗan awatsa halitta su don su zama shugabanni ya za ka kira mutum zuwa ga Allah ka dinga kiran shi kafiri kafiri me kenan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wannan shine amma idan kowa ka dinga ta fitar da to waye musulmi waye na sha faɗa idan aka ce iya wa'annan mutanen su ne kawai da su shiga aljanna to ba ta yi ta al'umma annabi ba al'umma annabi to nawa suke a cikin al'umma annabi nawa suke in dai su ne su kadai wanda za su shiga aljanna to nawa suke saboda haka wallahi ba gaskiya ba ne kunna fitina ne na neman rashin zaman lafiya don cin mabudi aballahu illa an yi cin manuwarhu wa laukari alfasikuna wancan karon ba mu isa mai wani abu ba baya amma na faɗa tun daga bariya na faɗa tun daga shekara uku hudu baya ƙarfin mu ya kai da yadda aka ci mutuncin mahaifin wanda yanzu ba zai yi ba ba zai yi ba mun san abin da muka sani kuma Allah ya bar mana abin da ya bar mana saboda haka mu yi kokari mu tashi mu yi wa mu yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati mu ba shi a jinjina wa manzo Allah a jinjina wa manzo Allah kuma a yi komi a yi shi wanda zai ba kowa haƙƙinsa na zaman lafiya shine hadafinmu kuma a yanzu da mu ɗauki astaghfirullah ya latifu a joni astaghfirullah ya latifu haka za mu tafi da wuridin zuwa wani shekara ka san bara da girin shawar fatli Allah ya saka da alheri da ya fito da aikin da aka yi na ƙarshen wata sai na ga ashe mu wasa muka yi yanzu sai muka ce to bari mu yi qara'i ma fi zimmati wanda yanzu a wannan zawiyan da waɗanda suke tare da mu mun samu sama da biliyan biyu da wani abu na astaghfirullah ya rabi wanda bai yi ba ya ji kunya domin wanda ya yi dai shi ne daraja a jikinsa shi yasa ba a son lalaci komai za ka yi alherin ka ya zamo da hannunka a ciki Allah ya yi abu da hannunka a ciki Allah ya yi abu kar a zauna a yi lalaci ka je ka yi ta hira na banza da wakila cikin wala girmi a ɗauki lokaci a yi amfani da wannan dama a ɗauki lokaci a yi amfani da wannan dama amfani da wannan damar zai taimaka mana lokaci ne mai rahama wanda Allah ya ba mu astaghfirullah ya latifu duk wanda ya ji a ko ina ne wanda muke tare da su bismillah a sa hannu mun bude da albarkar shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu da albarkar shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu insha Allah ba za mu tsaya da kuma ba za mu dawo baya ba insha Allah wannan shine bisharar da za mu samu ilal amam gaba dai za mu ce kuma hatta zaman lafiya za mu same shi albarkar sayyidina rasulullahi idan kuma muka samu zaman lafiya to alhairai da yawa za su zo duk wani abin da aka kunna ko ta waje ko ta ina ne to Allah zai kashe bala'in Allah zai kashe bala'in yanzu dai mun san ba kuɗi amma ya ta zaman lafiya to inda kudin ba zaman lafiya ba wannan yafi da ba ka kudi a hana ka zaman lafiya wal fitnatu ashaddu min al qatl fitna yafi in bala'i bala'i cewa kake ina ma ka mutu ashaddu min al qatl ashe zaman lafiya shine addinin shine komai shi ko muke nema saboda haka mu tarkata mu koma ga Allah mu nemi yardan Allah cikin dukkan lamarinmu Allah ya sa mana hannu albarkan sayyidina wa maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dace da mu wannan shine abin da za mu fara karatunmu yau insha Allah muna gurin da muka tsaya wancan shekaran mun tsaya karatunmu a talatin da watan hudu 2022 talatin ga watan hudu 2022 wannan yau za mu tashi ne a faslun fi zanni mallami salli ala nabi wanda baya salati wa annabi kun ji abu fi zanni mallami salli ala nabi dan Allah da Allah nan waye yake salati dubu a nan Muhammad ko ko shagana to da Allah waye yake yin salati a nan dubu goma dubu goma da Allah waye yake salati wa manzo Allah dubu ashirin kun gani yanzu abin da nake nufi salati wa manzo Allah dubu ashirin wallahi ba aiki ba ne wallahi ba aiki ba ne ishirin na tsaya ba a je talatin ba ya ke yin dubu talatin kurmanu kenan da jama'a ya kamata mu zage dantse karka ce kana salati ba ka san adadin ba sunan ka malalaci a ka san nawa kake saboda in ka yi promotion ka sani in ka yi demotion ka sani saboda abin da yake faruwa kullum ka je kasuwa ai kana gane nawa ka ci riba ko in faɗuwa ne nawa ne ya kamata kai ka gane hikimarka da annabi Muhammad ya kamata a yi special abin nan automatic promotion a tashi a kai wasu su koma goma goma masu goma su wuce haka ya kamata haka ya kamata in muka tsaya muka riƙe annabi Muhammad to gaskiya kuma za mu ga za mu ga lallai in mun riƙe annabi Muhammad in muka masa salati za mu gani to ashe yadda abin yake rashin salati wa annabi ashe shirme ne domin mazmumun mallan yusalli ala nabi duk wanda ba ya salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله حدثنا أبو الفضل بن حيرون وأبو حسين السركي السيرفي قال أخبرنا أبو يعلى أخبرنا سنجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عيسى حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا ربيع بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان أبو هريرة شنو أسكن صحابي حدا حديثي wanda aka ji a bakin wani daga cikin sahabbai to babu wanda yake da yawan hadisi kamar Abu Huraira a cikin sahabban manzo Allah amma abin mamaki ya musulunta a Hunaini saura shekara hudu manzo Allah ya koma ga Allah ya tare a wajen manzo Allah tare wanda ya a wajen manzo Allah sai zama bai yi aure ba shi yasa wasu suke zaton ma abu huraira bai yi aure ba ya yi aure ya aihu sa'id bin musayyib yana daga cikin wanda ya auri ɗar sayidina abu huraira tarihinsa a gaban manzo Allah yana sauraron manzo Allah lailan naharan fi kharijan wa dakhilan an fita yaki ko ana gida yana manne a jikin manzo Allah sai ya roki manzo Allah ya rasulullah ina son ka taimake ni duk abin da ka faɗa ina samun mantuwa ka bani ka sa ba zan mance ba kai mun abin da ba zan mance ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce masa shimfiɗa mayafinka da ya shimfiɗa fatafala fi saudi abu huraira sai ya tofi da ya tofi sai ya ce nannaɗe ya nannaɗe ya zama tab recorder na zamanin manzo Allah duk abinda manzo Allah ya faɗa ya haddace duk abin da manzo Allah ya faɗa ya haddace saboda haka ba a samu wani wanda aka yi masa irin wannan gatan ba kamar sayyidina Abu Huraira kowanne akwai irin martabansa da irin abin da aka nuna masa to amma shi kuma abin da ya samu kenan a shekara hudu ya haɗa wannan hadisan domin yana da hadisi sama da dubu biyar da wani abu amma riwaya wanda yake yana rubutawa wanda ya yawan hadisi shine abdullahi bin amr bin asi wanda yake bin abu hurairah a yawan hadisi shine anas bin malik wanda yake bin anas bin malik a yawan hadisi shine sai da tuna Aisha ummul mu'minin sannan aka gangaro su a Badala Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Umara Abdullahi bin wayannan da daga baya duk suke a Badala a Badala amma wayanda suka fi hada nawan hadisi wanda aka ji a bakin su Abu Hurairah yana da gaske tare da shi baya rubutu to shine da yawan abubuwa manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce ya sami ko miqdadu da abu huraira su uku ne sai ce akhirukum mautatin nari in ji manzo Allah akhirukum mautatin nari ƙarshen ku wanda zai mutu a ƙarshe a cikin wuta zai mutu ko kuma ɗan wuta ne akhirukum mautatin nari haka hadisin yanda ya zo kenan sai ɗaya ya rasu abu huraira in ana son a tsokane shi sai a yi ce ɗayan ma ya rasu eh sai an ganin abu huraira ya tashi to ashe hadisin ba zahirin ba abinda manzal ake nufi wanda zai mutu na ƙarshen finnari kawai ya ce ka zan kace finnari aka ce ɗan wuta ne ko a cikin wuta zai mutu to duk abu ɗaya ne amma mafi yawa sai hankalin ya tafi dan wuta ne zai zama ciki domin akhiruhum mautafin nari kuma su uku ne wannan ya mutu saura mutane biyu to kowa yana tarakubin dan uwansa ya zai riga ya mutu sai za a ce wa Abu Huraira ai wancan ya rasu to kai shi sai hankalinsa ya tashi ya zama dan wuta to a ƙarshe kuwa wannan na ƙarshen wuta ya faɗa shi ne dalilin ajalinsa abinda manzo Allah yake nufi kenan wuta ya faɗa shi ne ƙarshen shi ne ajalinsa kuma kaga mutuwan ruwa da mutuwan gobara shi kuma shahada ne amma ga abinda manzo Allah ya faɗa to sai ya zamo irin wa'annan dai suna nan da yawa a cikin addini saboda haka Abu Hurairah shi ne ya kawo hadisin da yake cewa manzan Allah ya ce ragi ma'anufu rajulin an durmuza hancin wani mutum ragi ma'anufu rajulin wannan rajulin dinnan ai ka gani kira ne to rajulin idan ba ka salatu annabi Muhammad kai ma kana daga ciki ya an duba zahancinka ka ji kunya ka susuce ka ɓanɓalce ka lalace saboda an kira annabi muhammadu baka ce sallallahu alaihi wasallam da ka ƙi faɗa mala'iku sun faɗa sai kuma yaya da ka ƙi faɗa mala'iku sun faɗa shi yasa kowane lokaci idan ka gama zalla ko duk lokacin da ka ji kunnanka ya yi ƙara mazala yana cewa man sami a ɗan ɗanatan fi uzunihi fa yusalli alayya idan ka ji kunnanka kuma ana ji ko ai kowa ina ji ka ji kunnanka ya yi haka to duk lokacin da ka ji annabi Muhammadu ne kira sunanka kai da ka nan da ho shashasha a kasuwa maimakon da ka ji malamai sai a gaya maka don salatu annabi Muhammadu domin annabi ne ya kira sunanka a lokaci ruhinka ya wuce gaban annabi Muhammadu manzo Allah bai san ka ba waye ba a kiran sunan shi duk wanda ka sani annabi ya san shi kar ka yi tsammanin yanda karatun gidadawa yake haka karatun da yake man sami a ɗan ɗanatan fi uzulhi fal yusalli alayya duk wanda ya yi ƙara a cikin kunnensa ka ce Allahumma salli ala Muhammadin kai salatu annabi Muhammad domin ya kira sunanka ne to kiran sunan kai ma ka ce to ya rasulullah ina tare da kai wannan makarantar yan ɗariƙa muhammadiyya ake samun irin wannan karatu in ba haka ba shiru za ka yi saboda ba tallan annabin ne damuwarsu ba tallan kansu wannan kuma faɗiya ne ina ma ka yarda ka yi tallan annabin allah ya yi tallan ka kamar yadda mawajen da allah ya yi shi ibrahim da ya yi tallan annabin duk duniya har yanzu ba mu ga wanda Allah ya yi tallansa kaman malami mai suna shi Ibrahim ba saboda ya kula annabi sai Allah ya tallansa da hasada da guguwa bakar guguwa farar guguwa ta dare ko ta rana ko ta ruwa ba ta iya ɗaga shi daga gurin da yake ba saboda Allah ya yarda da shi saboda haka ma ya kamata mu shiga irin shiga jikinsu ta tashabbahu illan takunu mislahu mu yi kama da su ko da ba mu zamo su ba mu yi mu yi mu sanar da mutane annabi su gane ya yi annabi sai rage ma'an farajuli an durmuza hancin wani mutum man zikirtu indahu wanda aka ambace shi wanda aka ambaci manzan Allah a wajensa falam yusalli alaihi bai ce sallallahu alaihi wa sallama ba sallallahu alaihi wa sallama iya nan ka kasa fada kai lalacewa yawa shine muke gwada ƴaƴanmu da ƴaƴan ƴaƴanmu da ƴaƴan akwai bambanci yanda muka lakana musu annabi sauran haka suke abin da aka ce in kana da hankali addibu auladakum ala salasi hisalin hubbu nabiyikum son annabi son annabi shine asalin fonda foundation din da ake so ka sa ɗayan su so annabi muhammadu idan an so shi to an kai sannan wa hubbu ala baitihi sannan wa qira'at alqur'ani daga baya kan shi qira'at alqur'ani karatun alqur'ani ai ana yi ne dan ka san annabi shi ma an kai aka ce kai da kun giwa baka san abin da ka dauka ba to ai lalacewa kake yi domin ka kai muhallin da zaka dinga karyata annabin da alqur'ani kaga ka lalace sai Allah ya ce maka alam tara ila allazina baddalu ni'matullahi kufran baka gani bane ya rasulullahi yanda na ba wa waɗansu alƙur'anin suka juya shi ya zama kafirci haka ne eh ai wasu sun mai shi kasuwanci haka suka ɗauki alƙur'ani ai muna ganin masu terere da alƙur'ani matsayin jiniya mun gani wannan ala zalikin na shahidi ba mu mutu ba kowanne aka zo ranar tashin kiyama za mu ce muna nan aka yi kwarai muna nan aka yi za mu faɗa don haka abubuwan yake ta ga a kenan rashin salati wa manzo Allah rujima an rajulin man zikirtu indahu falam yusalli alayya wa rajima an rajulin mutumin da aka sake durmuza masa hanci na biyu shine yau da kalar ramadan wata ramadana ya shiga su man salaha qabla an yughfira lahu har wata ta fita ba gafarta masa ba kai lalacewan yayi yawa lalacewan yayi yawa saboda zunzurutun rahama na Ubangiji. Ko tare-tare ba ake maka na rahaman Ubangiji a watan Ramadana, tare-tare na raka a biyu cikin dare ana ba ka ladan shekara tamanin da uku da wata hudu. Raka biyu, amma ka zamo sha-sha-sha yanzu a cikin nan har akwai wani yaro da shi da mahaifiyarsa ta siyo ruwa leda hamsin saboda a bayar a nan in za a tafi a sha ruwa kowa ya tafi a sha ruwa wannan ba yau ta iya kawo ba an kawo tun kafin ranar ne me ya hikiman haka saboda duk wanda ya shayar da mai jin ishin ruwa a watan azumi aka shayar da shi ruwa ɗaya kana da ladan azuminsa Allah bai tauye na wancan ba a cikin fadalan Allah ne aka Allah ya ida ya zuwa maka dabino ɗaya in ka zo ka cire rowa ka ɗauki dabino ka ba wa mutum ɗaya ɗaya duk wanda ka ba dabino in ya buɗe baki da wannan dabinon Allah ya baka ladan azuminsa haba wannan tare-tare ana ta kamo ta a guje ka zo ka yi aikin alhayayi ta kasa ciyarwa a watan ramadana ba kamar ciyarwa bane a watan da ba watan ramadana idan aka baka man ja bil hasanati falahu asharu amsalha a watan ramadana yana da mataki uku ne watan ramadana akwai guri watan zarfu zamaniyun wa zarfu makaniyun zarfu zaman kamar watan ramadana zamani ne idan ka ce da mutum ɗaya ba goma nan da kake zato na shekaran jiya ba ne na jiya a ashirin ne ashirin ne shi kuma ya kasu kashi uku من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف zuwa ɗari bakwai ila a ba fi kasirati zuwa adadin da bai da iyaka akwai wanda shi kuma allabin ɗinsa in ya ciyar da mutum yana da lada ɗari bakwai ne a jiya amma a yau mutum ɗaya ne fa yana da lada dubu ɗaya da ɗari hudu ne akwai kuma ila a ba fi kasiratin wannan ba iyaka mataki uku ne a cikin mutane ne kuma duka gwargwadonka gwargwadon tafiyarka a wajen Allah zarfi zamanin kenan akwai kuma zarfi makani wanda ya je ɗakin ƙaba idan ya ciyar da mutum ɗaya yana da lada ninkin wannan so dubu a makka a watan ramadana nafilanka wanda ka zo ashar amsaliha a nan to can ana ninkawa sau dubu ne sau dubu ne sau ɗari bakwai ɗinka ana ninka shi sau dubu dubu ɗari bakwai ne a can zarhu makami kenan shi guri ne ga shi zamaniyun makaniyun ya haɗu ta ga mu kuma nan zamaniyun ne don da makani yanzu a nan duk abin da ka yi an ninka maka fiye da na jiya shayar da mutum na gobe haka zai tafi gwargwadon tafiyar ta kuma haka zai tafi jama'a ba tare-tare ake wa mutum sai an shigar da kai aljanna kana kaucewa ba za ka shiga ba in mutum ya san haka me ya kamata yi abin da ya kamata ya shiga cikin gonan Allah ya shiga cikin hadaran sai na rasulullahi ya riski abin da ake so a hadaran manzalla sallallahu alaihi wasallam don haka a ko'ina haka tafiya take tafiya to Allah ka ba mu dacewa cikin watan ramadana albarkar sai na rasulullahi Allah ta kabar mu da kanmu wa rajima an fi rajulin an mu zahancin wani mutum ko ni ko kai a daraka inda hu abuwahu kibaran wanda ya riski iyayensa da rai falon yi duke lahur jannata bai yi musu hidiman da ya shiga aljanna ba kai taɓewa ta kai taɓewa taɓewa ta kai taɓewa قال عبد الرحمن عبد الرحمن yace ya azunu qala aw ahaduma yace ina na zaci kaman Abu Hurairah ya ce ko ɗaya daga cikin su ko uwa ko uba kenan ka riski mahaifi baka iya kyautata masa ba ka riski mahaifiya baka iya kyautata mata ba ko suna tare da baki ɗaya ba ka iya kyauta musu ba to wannan wanda ya riske su bai iya kyauta musu ba dan wata sunan shi dan lalacewar ta kai ta kai lalacewa Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da iyayenmu lafiya Allah ya raba mu da su lafiya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil hadisi al-akhar akwai wani hadisi daban annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidun minbar manzo Allah ya hawo minbari fa qala sai ce amin suma sayyida sai sake tatawa ta ƙala amin suma sa'ida sai sake tatawa ta ƙala amin fasa'alahu ma'azu bin jabali sa'alahu ma'azu bin jabali shi ma'azu bin jabali yana daga cikin mahaddata alƙur'ani mahaddata alƙur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman sai da ya raka shi ranan da zai fita ya ce ma'azu ka je yaman idan ka dawo sai ka zo ka faɗa min abin da ya faru ina nan cikin ƙabarina ma'azu bin jabali shekararsa 28 amma yana daga cikin wanda a cikin sahabban manzo Allah aka ba shi bangaren sani arafakum bil halali wal haram mu'az bin jabal wanda ya fi kowa sanin wannan abu halal ne ko wannan abu haram ne manzo Allah ya ce mu'az bin jabal saboda kowa akwai title din da aka ware shi da shi kamar a ce an naɗa ka ka zamo kamar huzaifata bin yamani sahibu sirrin rasulullah kamar sayidina ababakare abin da ya shafi imani da mazalla da sanin sirrin mazalla ba wanda ya kai shi shi sirrin ko zai fata bin yamani ne shi akan abin da ya shafi tashin kiyama ne abin da yana da tahassuki sanin sirrin mazalla ya san munafukai ɗaya bayan ɗaya duk munafukan annabi ya san su domin shi kaɗai manzo Allah ya nuna musu shi yace wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne rana ɗaya ne aka yi tafnisi aka tona wa munafukai aka kwance musu zane a kasuwa munafukai goma sha bakwai rana ɗaya ne manzo Allah abin ya kai ni haya ya ce ya ni tashi munafiki ne kai kai ma tashi kai ma tashi kai ma tashi kai ma tashi manzo Allah sai da ya nuna goma sha bakwai to amma manzo Allah ya koma ga Allah ya bar munafikai a cikin Madina ɗari uku da sittin shi yasa soyayyar manzon Allah a wajen yan ɗariƙa ya fi a kan bin annabi son annabi ya fi bin annabi mu da yawa a cikin yan ɗariƙa wanda muka ɗauka domin son annabi ba za ka cuci annabi ba amma ƙin bin annabi akwai wanda suke zuwa yaƙi suna kwana suna sallah suna zakka tare da manzo Allah amma kuma ba sa son annabi soyayya kuma ba haka bane saboda haka addibu auladakum ala salasi hubbu nabiyikum hubbu nabiyikum son annabi to ma'azbin jabalin dinnan shi ne yake cewa inna jibrila na gaya muku a mazlul jabarin na faɗa muku shekarun talatin ne ishirin da takwas ne ma ya rasu akwai annoba wanda annoban guda biyar aka yi a gidan musulunci a duniya wanda rana ɗaya shi rana ɗaya matansu duka biyu suka rasu a wannan annoban ne a zamanin sahabbai aka fara wanda anas bin malik sai da ya binne ƴaƴansa guda ɗari eh rana ɗaya domin ya haifi ƴaƴa kusan ɗari biyu eh ko haka in ba mance da riwayan shi kuma ma'az bin jabalin an kai ɗaya ana dawowa ka koma da ɗayan eh to shi ma'az bin jabalin ya san abubuwa da yawa daga cikin mahaddatan alkur'ani Allah ya ba shi sosai tsaye ne manzo Allah yana cewa inna jibrila jibril ya gaya min alayhi salam atani ya zo min faqala ya muhammadu ya manzon Allah man sumita bayna yadayhi falam salli alayka in aka ambace ka ba yi salati a gare ka ba kamata har mutum ya mutu da kalan nara zai shiga wuta ka ce wanda ba ya salati wa annabi dan wuta ne ya yi daidai sallar abu ne ya za ka yi mu shiga wuta kullum muna salatin fati in ka ce ba ka yi da ita ba ya za ka yi mu shiga wuta kullum muna jawhara in ka ce baka yarda da ita ba sai mu ce ba ka da hannu a kai karamin jari ne da kai eh karamin jari ne da kai jarin da muke amfani da shi muna tafiya ne akan manzo Allah ana sanin annabin ne da martabansa da yadda Allah ya yi shi abadahu Allah Allah ya nisantar da shi manzo Allah ya ce amin fa qultu amin jibril ya ce amin shi ma ce amin wa qala fi man adraka ramadana sai ce idan wata ramadana ya zo kada yi tubar minhu ba karba gare shi ba fa mata mislu zalika shi ma in ya mutu duk aikin da aka wata ramadana ba karba ba har mutum ya mutu lalacewar sa yayi yawa Allah ya kiyaye shi ma abadahu Allah wa adkhalahu Allah an-nar Allah ya nisa da shi shigar da shi wuta manzo Allah ya ce amin wa man adaraka abawaihi wanda ya riski mahaifansa au ahaduma ko ɗaya daga ciki falan yudurruhuma bai bi su ba kamata ya rasu misal zalika shi ma Allah ya yi nesa da shi kare ya shigar da shi aljanna manzo Allah ya ce amin shi ma jibril ya ce amin ya ce ka ce amin ya ce amin to wannan shine hadisin akwai riwayar Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu haske ne guda biyu wanda suka zo daga Rabbul Izzati hasken nan ɗaya sai aka sa shi a jikin abu ɗalibi ɗaya sai aka sa shi a jikin abdullahi amma hasake ne guda biyu suka zo daga rabin izzati hasake ne guda biyu suka zo daga rabin izzati ɗaya aka sa a jikin Abdullahi ɗaya aka sa a jikin Abdulmutallibi, ai, Abu Ɗalibi ne. Abu Ɗalibin ɗinnan da Abdullahi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, Abdullahi shi ne wan Abu Ɗalibi, amma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Ali bin Abi Ɗalibin tsakanin fitowansa da sai na abin shekara talatin shekara talatin tukunna aka haifi abin bin abi talib bayan fitowan hasken sai na rasulullah shi yasa mahaifiyar sayyidina ali sunanta fadimatu bintu asadin Fatimatu bintu Asadin mahaifiyar sai na Aliyu ita ta rike manzala lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu a lokacin da sai da fa'imatu ta rasu manzala sai je ya shiga cikin kabarinta sai da ya kwanta a cikin kabarin tukunna ya fito ya ce a shigar da ita ya ce Allahumma yafir li fatimatu bintu asadi wa bi barakati anbiya min qabli abinda manzo Allah ce Allahumma yafir li fatimatu bintu asadi Allah ta gafarta wa fatimatu bintu asadi wa bi barakati anbiya min qabli albarkan annabawan da suke gabana an yi ta'usiri da annabawa shi kuma ga shi ya kawo kansa sai da ya kwanta tukunne ya fita ya ce a shigo da ita urqudu bis salamin kabarin da manzo Allah ya shiga ya kwanta to me yake nema kana jin wai wani waki wala kiri ko wani abu zai zo ba zai yi ba an gaba to shi ne sai na alibu na bi ɗalibin shi ne babul ilimi kamar yadda manzo Allah yake babul lahi manzo Allah shi ne ƙofan Allah duk wanda bai zo ta ƙofan annabi ba to ba inda zai shiga sai na aliyu shi ne ƙofan ilimi na manzan Allah duk ilimin da ke cikin duniyar nan Allah ya tattara ya ba wa sayyidina Ali saboda duk wani abin da zai fito na hadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jikin ta wajen sayyidina Ali ta wajen sa ne to sayyidina Ali bin Abi Talib shi yasa Allah ya fito da sirrinsa a jikin Hassan da Usaini sune shibabu a ko kuma shibabu ahalin jannati fil jannati samarin yan shugabannin sai shugabannin yan aljanna samarika ranar tashin kiyama an zo an koma manzo Allah yana cewa al-bakhilu marwati kullu buhulu dukkan ruwa shine allazi zikirtu inda kuka lam yusalli alayya mutumin da aka kira sunan manzo Allah sai da ce sallallahu alaihi wasallam ba dukkan ruwa ta kare akan wannan Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sahi mai kyauta qaribun min Allah ya fi kusa da Allah قريب من الجنة يا فكسة الجنة قريب من الناس يا فكسة متانا بعيد من النار يا يميس سكان سدوتا البخيل شكو مروتي بعيد من الله يا يميس الله بعيد من الجنة يا يميس سدوتا بعيد من الناس ya yi nesa da mutane ƙaribin minan nari ya fi kusa da wuta. To wannan babin ba kuɗin ka fa za ka cire ba, sallallahu alaihi wasallama ka faɗa wa annabi haka ya zamo ya yi lalace ya yi lalace. Saboda haka fa kassiru salata ala Muhammadin. Mu yanzu salatu wa manzo Allah. Allah ya ba mu Allah ya ba mu kuma ya sanar da mu ya ƙara mana ya ɗaukaka mu ya sa mu daga cikin yardaddun bayi kar ya bar mu da kanmu inna huwa lil qaribul mujibun anan za mu tsaya sai gobe in Allah ya yarda azbil muhaimin subhanahu وليس للعبد سواه يريد مثل الله مدد ولم يحب يصوم مسير يا مسير يا مسير على كل مثل كبير إيمانا إلى قلوبه ولا يقوم الذين نبدا المريض متقدمين أمرنا وهم العابدون وآتوا ما سألوا لهم وكسر من منصور وما بنى من بعض السند فساء نزل قريب الموت كل الكلام مسيح يا مسيح يا مسيح بكسر الناس معهم بكسر الناس بعيدا لا علم لهم Thank you.